أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء فأنتم فيه سواء تخافونكم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون
الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markazin ahlus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 27 ga wata na juma'a da akhira hijira shekara 1444 wanda ya dace da 20 ga wata na harko 2023 a sati da ya gabata mun tsaya aya ta talatin cikin suratun rum talatin da biyar aya talatin da biyar cikin suratun rum kinin sha Allah yau za mu tashi aya ta talatin da shidda kayan nan akwai tambaya biyu ta harko ana yawan yin ta nema kayan nan ganin zamanin da ake ciki ko suna tambaya kan inganci ko halittin shafar safa ko mace sosai wannan tambaya ta yawa kan shi akwai littafi wanda jama'ar duniya kasimi yayi da albani rahimahullah ya mai ta hakiki littafin wanda ya yi littafi na musamman masu alajaurabai alkufai shawa akan jaurab shi ne ake fasara a hausa ce sosai ko safa wanda jaurab an san ba fata bace ana shi dama da wani rama da wani wannan albanin wallah ya tabbatar da ruwayoyin da suke cikin wannan littafin wanda suka halitta shafa akan safa amma yaya ne na ɗaya yanzu ya tabbata shawa kan safa yaya ne wannan shawa take abinda aka shar'anta shawa akan safa kuma ta sosai lokacin da mutum ya yi arwalla cikakkar arwalla wanda kun shi sallah sai ka ɗauko safa ya kasa to yanzu an baka dama in zaman gida ne an baka damar bantaka tara ka yi kwana da wuni ɗan arula taurori barci kai kashi kai wutsari kai da abin da arula taurori inda ba janaba ba da abin da ya warware a wallah an ka zo a wallah wannan safa tana jikinka ba sai ka hudda ba kurin in ka wanke fuska ka wanke hannu ka shahi kai in ka zo da kawo maimakon ka wanke kawowa sai ka yi shawa a saman ta kurin ba ƙasa ba sama kurin za ka shawa wannan shi ne yadda ake shawarta to wannan shawa da kai da aka ce kwana da wuri a daga ina ake fara da sayar kwana da wuri kuma jaban tukatar da kyau a halin gida a bulaguro kwana uku ne su wasan duka kace ago 72 a bulaguro an baka dama kwana uku baka hudda ta ba kurin in kai a rawar ka zaune kawawa ya ka shahi susetin ka saman susetin saman kawaka za mu ci kura sai da kai sallaka duk abin da ko barci ko iska ko dabula kai na wadda wanda ba ya ka hudu safar ka ba kuran ka zo wurin ta ya ka shafa in ka sa ta da farko bayan arwanda to daga ina ake wannan shawa ake ake lissafin kwana da wuni ba daga arwanda ka ba ka sa ta ba domin a lokacin da ka sa ta damar da arwanda ka ba ka ta safa a lokacin nan daga inda ake lissafin daga inda kai shawa ta farko misali yanzu na arwada da asuba cikakka na sasafa to yanzu bin yi ba wata arwala misali arwala ba tarore ba ko ta tarore bin yi ba arwala ne a sallar azur an yi kiran sallar azur bana arwala ne na jini arwala kaga yanzu shahawa da ne a kan tashin shahawar ku kin in zai lissayin kwana guda da wuni sai gobe azur in ta ke wuni ba ba ya ce da asuba da sata da asuba da sata amma a lokacin da arolata kenan ana lissayi da abinta lokacin da kai shawar farko a kanta daga nan ne awa 24 kuma ci awa 72 a bulaguro an gane magana kenan ko kenan ba ana lissayi lokacin da gabata shawar farko kuma a nan misali yanzu na yi sallar asuba na sata a azur an yi kiran sallar azur na shawar farko sai na yi arwalla kahin azuwar ta zo ina da arwalla wadda da shawa kanta to idan azuwar ta zo ba cewa shawa ta kare tun da wannan arwalla da ne kahin azuwar tana nan kenan ina yi wata sallar azuwar da ita da wannan safa ba tare da sabuwar arwalla ba amma daga wannan lokacin ya wuce dole in hudda in yi sabuwar arwalla kuma na gaba idan ka hudda safa kuma ko wurin barci ko a wani wuri to ni shawa ta ƙari kuma in sabo la'arulakun sabon lissafi na gaba fa'ida ta gaba idan misali na yi shawa kan safa sai na zo misali da shawar bai kama sai na hudda safa ta ina iya shawa ina iya tsira da la'arulai na yi shawa kan safa gani na yi shawa kan safa da na zo masallaci wani abu ya sa yana hudda wannan safa kaga babu ita ko kuma sha wani kanta to ina da dama in sala da wani arola za ka ce a zama misali mutum arola ya sha kan shi aski amin ka gani mutum eh na yi arwa cikakka na sha kai da gaishe kai na eh ne kolo kayan sallah ya ce na sake shawa to shi ma haka ne ina wata an gani bismillah to sai ta biyu tambaya ta biyu masala ta da muka yi magana ta kul maulud yurda al fitra duk da ana aiho shi akan fitara akan aqida tauhidi sai uwayen shi su kawo tashi ko majusawa ko nasaru wanda ko yahudu nan tambaya to ina ga iya ko alif inda da'awa bata kai ba ko su kananan iyan na kawure suka mutu dan kirista ne dan bai yahudi ne ko ma da'awa bata kai garinsu ba to wannan hasirin magana ya taba cewa gobe kiyama Allah subhanahu wata'ala zai tattara su ƙarshen ruwa da alimi makarin amilin za a tara gaba ɗaya da ɗan fatara da wanda aka aihuwa a hannun kahurai irar wani ɗiyan da wani ba da awata kai musu ba allah ya san makoma kowa amma da zai wata jara ba hilin kiyama gaba ɗayansu irin wannan yan fatara wanda da awata kai musu ba da ƙananan yaran ɗayan mushrikai da kahurai za mu ce sai a ce ku tafi wuta gaba ɗaya to wanda allah ya kaddara wa shiga aljanna su su kama hanya wannan allah ya kaddara ma yan wuta ne sai su ce a za su shiga wuta sai su girma umarnin allah shi ke wa'incan suka tsaye a milo su aljanna hukumar nan wuta an ƙare shi ke haka za a yi su bin da alama
وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها Allah subhanahu wa ta'ala labarin halin mutane jinsi na mutane amma bangaren kahurai halin su ne idan Allah ya dandana musu wata rahama rahamatan ce ta ruwa ne wani arziki ne lahiyar ce ta abin da ba ta dai na wadata ba matsala za su yi nan horin ciki na batar na alfahari da isa maimakon su gode ma Allah su san wannan abin daga Allah yake a wannan wani abin sun cancanta ko irin na tsaruna inma ututu ala ilmin indi ilimin shi ne ba shi iya neman kudin su ne da kwarewar su sanin ilimin kimiyar su sanin kwarewa ta biyu ta ba ta arziki za ta mai da abin a karan kansa yake saboda nan Allah bai zargin farin ciki na nima na ana zargin alfahari ne ake ne ba alfaharin ciki domin Allah zama ya ce wani bi fadar lahi wa bi ramati fi zalika falifar wala ta ko Allah ya magana da ga mutu da fadar Allah da ramata Allah kamata ku yi horin ciki kina horin ciki akan abu ne mai kyau ba abu ne ga bawa abu ne na kwarai ga bawa yin godiya akan rahama da Allah maka to su halin su ba sa godiyar ba sa mai da abin ga Allah ya saka isa da jin kai na shine farhu biha wa in tusibim sayyi'atu bima qaddamat aydihim idan wani wani abu mara kyau ya same su hori wani bala'i da yazo girgizar kasa ce wani falaka da wani bala'i ya same su kuma ya kaga idan ya tsartun sai ga lokaci guda sun yi cikamna shi ke nan an gama yawo don ba su da wata madogara sun yi cikamna samun rahama ta Allah nan da ne tsari ba wahala ba su bana akwai kwarai rashin jimirin wahala kuma da razana nan da nan daga nan da nan an yi cikamna cewa shi ke nan wani halin mutum ne domin bala'in tun karo kada abin shi ke nan amma daga abin bala'in ya zo ka san baka da domin mara imani bai madogara ga Allah ya ga kuma bala'in ya zo shi ke nan babu ya kare shi da ke tsammanin bala'in zama kai shi yake har kuma yanzu ba mu iya kare shi kenan abu ne kurin an kare shi kenan halaka ta zo wannan kuma rama ta Allah in ya so ya doke ya zo ko ya bari to so halin marasa imani kenan kenan kuma nan shine bambancin shi mai imani da nan sallallahu alaihi wasallam ke cewa ajaban da amrul mu'min in amru kullu khair isa zalika lil mu'min inna asabahu khairun shakar fa kana khairan la wa asabahu dharra sabar fa kana khairan la sadisa da kalisa illa al-mu'min ma'ana magana da ruwaya ta inna ta bukhari ko muslim mun zama iya cewa abin burgewa halin mu imani halin shi duka imani alkhairi ne in samu alkhairi mai imani he godiya ga Allah wannan godiya ga Allah sai abin da Allah yake wannan godiya ya zama to alkhairi ga don Allah ya to in shakartu la zidannakum da Allah kara maka wani mace in ka san abin daga wurin shi ya ce haka idan wani bala'i sami imani sai ya haƙuri kan bala'i daga Allah kuma wani haƙurin da ya shi ma alkhairi na gare shi manzana ce ba mu samu wannan halin sai wanda yake mai imani ne haka idan mai imani ala kullu halin bai asara in ka samu matsalar ka yi haƙuri ka nemi ka koma ga Allah ka nemi warware a wajen Allah in alama ta zo ka yi godiya ga Allah haka ta kullum mai imani ya samu hutun zuciya sabanin mara imani shi yasa ka mun yawa an samu kisan kai mutum su sai kashe kai a cikin marasa imani domin ba su da alaka aqida ta Allah ko bi hannun shi abin suke ɗora akan sai su kasa sai su kasa doka mashin imani yace mai imani hatta an ce idan mutum zai aiki da ƙa'ida da dokokin Allah da imani da kadara sauransu ana samun ƙwarar ragowa ta hawan jini a cikin masu imani hawan jini na ragewa rishin dogara ga Allah imani da kadara shi kawo hawan jini abu kaɗan hankalin ka ya tashi sai ka taɓa ka abin yanzu ka baki suna ci ba ce ba a jini amma da mafi yawa an samu hawan jini ta halin wani hali na rayuwa umci bala'i ya zo to idan maka bi abin ga Allah ba sai ka nan daga cikin hali ba ko ta wani tizikar dal a rekar da kace ko mun ce ta da lokaci guda tashin hankali ma mai imani iya da imani da kadara bawa kullun iya abin da Allah dora mishi in kai abu ne bala'i ya zo ne kwana na goce na goce abin karam haka Allah yi amma zan yi nawa in goce in yi kaza amma abin in ya zo wannan kuma haka Allah kadara zai bakin nawa zan yi magani amma ya samu bisa ba haka Allah kadara shi ne mai imani kin an bala'in ya zo ya san daga Allah yake in alkhairi ne ya san wata ni'ima ce Allah ya mai kuma jarrabawa ce wani bulu kuma bishar alkhairi fitina Allah ce muna muku jarrabawa Allah ya jarraba imani da alkhairi maka jarrabawa haka da daga sharri duk fitina ce jarrabawa ce a takaice kenan shi mai imani wannan hali na marasa imani su ne idan suka samu rahamal za su ga alfakari da isa in suka samu matsala nan da ne sai ki kamana daga rama ta Allah don musu koma ga Allah suna damu kaman shi ke da an kare sai Allah ce awalam yarau أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر نعم أولم يروا cikin zuma nake cewa awalam ya alamu kalma ɗaya ta gaba ba su san ba na ce an aru ya ta ilimi ce don shi ne ya ba jikan abin shin ba su san ba da cewa annan laha ya fi tsoro da man shawai kadir allah shi ke shin da arziki kace kace ga wanda ya so kuma wa ya kadir kuma ya kumtata abin da kyan shi ma ga wandinsu kenan wani abu ne wanda aya ce da Allah kashe ta inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minun lamarin arziki yan uwa aya ce ku gano abin daga Allah yake a lamarin arziki kurin zaka ga mutum ne kaman kai iyawa karkarin jikin ma ya hika ya hika ilimin sai kaga kana kallo kai da ilimin da karhin da komi sai ka shi bai da ilimin bai da karin kaga dukiya kace kace iya ma bai da malisa hawa an mai da sayi an kace ma goma goma so bakwai sai ya tsaya goma goma so bakwai a goma uku waye tukuna bai ga mace ta saba'in ce saboda rashin da sayi amma ga kudin dubu du an yi an yi ga zakata kurin an kai banki aji sai ka kai da kayanka da komi amma kana mai contability kai na contability shi kana mai aiki ko ga karin ga komi ko da kana mai da koma da kuma ka mishi wannan shinkafa a bangaza amma haka bigi shi iya yawa ma da ƙauye zo ɗan ƙauye ne kika da mara ya ɗaba haka eh da ƙauye ma zo da kake ma Allah mahiyya masu kudin kadi ba ko ai da mahiyya wa ƴan ƙauye ne ka san abun ba ba abun na maranci ba iya iya ne ma a da ƙauye mahiyya Allah kasa masu kudi goma da ya ka samu biyu ƴan maraya duk mahiyya wa ƴan ƙauye ne kuma ba sai ba kalma sai ba ba kwajo dai kuma yawa ba dan da ya ga ami kudi ko da ka samu biyu ma masu ba duk mahi yawa wani makaranta aka yi wani ma zo da makaranta ya kan gari zuwa san gudu zewa wallahi zewa kan kan doki wani kan gari ko da wani ko da kaje gudu gudu a ce aida hannu yake ne yake gidan wani yake a gidan wani yake wanke wanke wani yake gidan wani wani da gidan muke wanke wanke da wanke wanke wadan gidan wani ne ko ya kaza mai gudu gudu a gari ana kallo haka nan abun ba abu ne ba na ilimi ko wani ƙarfin jiki za shi kenan lamarin arziki abu ne daga Allah kuran iya baka cewa aya ce wanda Allah ya so ya ba wanda ya so kuma ya hana duk ilimin ka duk abin ka Allah sai hana ka ya ba mana ilimin wannan aya ce ta Allah kuma lamarin ba da kuɗi lokacin da matsayin bawa a wajen Allah Allah san shi ko bai san shi a duka ba wannan misali badawa da hanawa ko ne jarba ce gabawa Allah ce muke mu kina shi na lati kina awalam yaro shin ba su san ba da cewa annallaha ya bustu rizqa liman yasha wa yaqdir iya shimu da arziki ga wanda yake so wani kuma ya kumta mai da kyal inna fi zalika alayat lamarin wa arziki a ba hana wannan ayoyi ne na alama ta kudura ta Allah Allah ke tsara komin shi amma ga wa yake zamantowa aya ko ayoyi ya qaumi yu'minun ga mutane masu imani Allah sama Allah masu imani ci gaba فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون bayan wannan yanzu sai Allah subhanahu wata'ala ke wani umarni ga masu imani duk da ana magana ga nan salama shi ne jagora umarnin iya zuwa ga al'ummar shi fa'ati da alƙurba haƙƙahu wal miskin wabin sabi Allah umarnin Allah yi ka ba dangi na kusa haƙƙin su ce hagane da kanta kenan akwai ashe wani haƙƙi a cikin dukiya ga mai dukiya ga waɗannan da aka jero akwai wasu haƙƙi a kanka dan uwa ma'ana dangi zalkurba ma'ana dangi kuran bangaren uwa bangaren uba inda mataki mataki kowa iya da haƙƙi Allah ya hore maka to kaka manta da su danginka gadi ma Abu Talha lokacin da Allah yayi magana cewa la tanal bi ratatikum ana tatukum wa tuhibbun da Allah yayi magana ba ku samun samun matsayi na kwarai na abara sai kun ba da abin da kuke so shi kuma ga iya da dukiya ya ce ya rasulallah ina da dukiya na yi allah ya umarnin samun wata daraja wata ƙololon daraja wanda kuma ba kowa yake samun ta ba sai wanda ya ba da abin da yake so to ya sun lati ne a dukiya ta da malak ba dukiya da nake sukan bayarwa bayarwa wata garka ce ta musamman a madina sananna ga yawan dabinai kuma ga tana da ruwa mai daɗi sallallahu alaihi wasallama iya zuwa garkar dan shagon ta kurum ya ga ban shi a duniya ba abin da ya mallaka kamar wannan garka ya ce ya rasulullah wannan garka dan samun wancan matsayi na gatanan kayi da ita kayi abin da ka so da ita na ba ta kurum dan Allah kurum dan samun wancan matsayi sai manzo Allah ya ce to ina ga abin da ya kamata kai a gudan da na yarda a amsa amma ka raba ma danginka wanda bai ya ya isa shi kenan kuma haka aka yi ga magana kenan kare na kusa shi mafi girman haƙƙi ya ce kenan ka ba na kusa dangi na kusa haƙƙin shi na ɗan'uwantaka na sadar da zumunta wani miskin haka talaka marashi allah hore maka ka manta talakawa tana da haƙƙi a kanka wabin sabi haka ɗan bulagoro guziri yanki shi ta ɗan hanya wanda bulagoron iya cikin bulagoro kuma guziri ya yanki wanda an san da yan wajen da a yau a can yau a can da al'amarin roƙo na abu ne mai wahala a can yanzu ya zama sana'a wajen mutane ya zama kasuwa ta sana'a mai da roƙo ɗan bulaguro ne akan kuma ƙarya ce mafi yawa da yawa lalacewa zuciya take kawo haka wannan shi yasa kenan inda ka tabbatar da mutumin ɗan bulaguro ne shi kenan in ka tabbatar da balaguro ne shi kenan ma sai a yau da yawa misalai da yawa za ka samu mutum ƙarya ce yake da sunan balaguro wani ma abun aikin banza ma zai yau shi dan balaguro ne an wani misali nan wani ya zo nan ya nemi taimako da gaske dan balaguro ne aka taimaka min kuɗi a hannun shi kuɗin da rika kamar shi rika alama kuɗin an naka mutumin daidai yake daidai bishi daidai wannan ƙoƙari da rika shi kuma shi a warin giya warin giya na shaƙi shi ta kawo kawo kawo kawo su mutum banza ɗin gida abin da ta giya kun taimako kawo su na mashi kudin dan giya zo ya shan giya kuma wannan da hukunci kamar tun bare wallahi warin giya jirgi da mutum giya zuwa shi ka ira da wannan ka gani akwai da yawa misalai wanda mutum zai zo daga wani mara sufa addini ko kunya mata dace wallahi ga haka yana in dai an tabbatar da mutumin nan wani wani misali wannan wani ya zo a wani wuri ya zo in gan shi da gemu da rawun ya komi masha Allah shi karatu kaza yake ya zo dan wuce dan nan daidai wuri kaza ya ce ni wala daga sinke wallahi daga sinke an taimaka min anan da dauko shi a mota mu zo in kashi tasha ko rumbo in cika mai dai ko ne luya ka karwa iya iya abu na ce a da luya ba nan iya ba nan to mana damu damu damu ci damu damu damu nan irin gudamu damu nan irin yan nan hora kuna ci karya man dala ya kuri man ko hara kuri a man dala dala ayi ayi mun ko har ki ayi mun yace damu muna neman irin masu karye bulaguro wallahi har tuba ko har tuba kira maka ba kadai take iya ta da Allah mana ta ina kaga ina kaga kausari ta da Allah da Allah mana kana tsaya ya wuta dubu ya ce na gode na gode na gode ka kage ni da yawa Allah da yawa haka to su gaskiya ba haka bane kenan ina ana magana dan bulaguron da ka tabbatar dan bulaguro ne to iya da haƙƙi a kanka to Allah da ya jero sai makamin waɗannan dangi talaka da ɗan bulaguro ya ce zalika khairu yin haka aiki ne alkhairi aiki ne zaɓaɓɓe ba ce ba ba a cikin tafasin a mana aiki na ismu da kuma na aiki ne na yayye da Allah ke so aiki na kwarai yin haka can amma ga wa suke neman wannan fadala ko samun wannan aiki ya ce lillazini yuridu na wajen Allah wanda suke yi don neman huskar Allah na an ce wajen Allah kawai fasara ce sabon laladan Allah tana akwai tare cikin maganar gudunwa Allah su bala ta Allah yana huska wani ma ruwanka kudin ta huskar Allah saboda ya tabbata ruwa ingantanta bukari ko musulun annabi sallallahu alaihi wasallam bayani cewa gobe kiyama cikin ni'imar aljanna mafi girman ni'ima ganin Allah subhanahu wataala ka kenan wannan ba wani juyawa kenan mai san shiga aljanna ya ga Allah da irin shi dan sanar ya magana cewa idan aka shiga aljanna Allah ce annabi ce an sa kowa ya shiga Allah subhanahu wataala zai ce hal turidu na shay'an kuna son wani abu sai Allah me saura ka zuka fuskan mu kalamin niwa me saura ba aljanna saka babu ne saura Allah mai ta musu dai ba ku son wani abu suka kai su ga suka ba abin da ya saura bayan wannan tattaunawa manzon Allah ya ce sai Allah subhanahu wataala sai ya bude hijabin ya saka da mu da shi in mu da hijabin muka akalle shi ce babu wata nima mafi dadi ga Allah kaman kallon kaman kallon kallon Allah ta'ala kin za a ga Allah a hili da idan mu zaba insha Allah mun shiga zamu ga shi to annabi ya ce wannan ganin Allah ya komai da cikin aljanna ya komai dadi haka nan tabbas cewa masu neman gamuwa da Allah a gidan aljanna su suke wannan aikin da samu a cikin su Allah ce wa ula'ika humul muflihun masu wannan aiki don wannan manuwa su ne masu samun rabu gobe kiyama Allah samu alawarsu Allah ce gaba
wa ma ataitum min riban liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah wa ma ataitum min zakatin تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون نعم وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله na ana magana don tafsirin mahi yawa masu tafsiri suna ɗaukan wannan mas'ala ce ta garawa ba ta ba da riba waccan ba ta kasuwa mafi yawan malaman tafsiri kan ta sabai kuma da haka kenan idan muka ɗoka akan maganar riba wadda aka sani dindin maganar guda ce cewa duk abin da kuka bada na kuɗi da ruwa kuka ɗoka a cikin dukiyar mutane to baya albarka a wajen Allah dan albarka ne ziyada ne tsaron ke baya albarka a wajen Allah dan wala kula da rubuta albarka to a maganar tafsirin sahabbai da jama'ar makiya malaman tafsiri kan cewa za mu ɗauki ayar akan hani na ka ba da garawa Allah ya hana shi wala tamnun tastakasi Allah wa na hani kakka yake wuta don neman ƙari an hana garawa irin ta mutumin balle mutumin daji zai zo wajen wani mai kudi ya kame kaza ya zo gidanka daga kawai ya kama kaza ko tiya biyu ka yi imanin kaza ba ba ta ba nan ta da kare ba ta kara ka kawo ya kai don dai ka alherin shi kai kuma ka kara sama to yin kawowan don wannan neman ƙari ka ba da wani abu kaɗan don ka samu da yawa an hana shi ba shi da kyau kuma Allah bai baka lada don baka yi da shi ba shi ne magana kenan fala rubu'in dalla ka ba da kayanka kuma ba lada a wajen Allah in ka samu ka kawo shi ka damar shi ka biyu ka samu mun ka samu muka asara yawa ya riƙe yana ka gaba ɗaya shi ne Allah bai alaƙa da ita magana kenan amma ya ce wa ma'ataitu min zakatin turiduna wajen Allah abinda kuka bada na sadaka shi ma kun yi da neman yardar Allah faula'ika humul mud'ifun wannan su ne Allah ke lullumkawa ruwa bukhari ko muslim annabi sallallahu iya cewa man tasaddaqa bi idli tamratin min kasabin tayyib sannan tayyib laka bil tayyiban sannan la yaqbalu wa fayunmiha kama yunmi al-ghufulu sadaqatu mustajibal ud tarwaya abinda ke da ruwaye a nan sadakar iya cewa wanda ya sadaka da daidai da dabino guda ka ba da sadaka amma ya yi min kasabin tsayi kaji sadaka da ka ba da nema da kai na halaccinka ba haram ba ko kudin mutane ko na wani ka ɗauko cuwa-cuwa dai ka zo ka yi makaranta ka yi masallaci ta wannan falaru buɗin dalla Allah bai karba bai zafi shi na ana magana na bai ce yi sadaka da kai da abin kaɗan wai ko da dabino guda ɗan dabino guda dabino guda ka ba da sadaka amma shi in dai zaman to min kasa min tsayi sai ce inna Allah tsayibun wala ka bila tsayiban domin Allah tsarkakakke ne bai karɓar aiki he mai tsarki yanzu abin da kai na haram duk yawan duke da kai ka bada ta haram Allah bai baka lada sai ma ya kama ka da laihin cin haram ko aiki da haram ba maganar lada magana kenan kuma nan aka zai da fadala ta yin abu na halak ko da kaɗan ne to sai manzo ce wannan dan da biro da ka bada na halak Allah zai karɓe shi ya girmama shi ya girmama shi kamar yadda ɗayan ku ke ɗan renan ɗan kushin doki ƙarar ka samu tana kula da shi ɗan har zama ƙaton doki to haka Allah zai amshi sadaka kaɗan zai girma ta har ta kuma kamar girma dutsen uhud ta kuma babba a wajen Allah kenan Allah yana lulluma kalada ga wanda ya sadaka amma ta nema na halak shine kenan wa ma ataytum min zakatin turiduna wajah Allah abinda kuka bada na sadaka kuna neman yardar Allah ko fuskar Allah fa ulaka wa'inna masu badawa dan Allah humul mud'ifu suna ke nindinka walada da sama da su gaba الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون نعم الله الذي خلقكم ألا واندشين مهلتنكم wannan matakin farko shi yayi shi ya samar da ku bayan babu wannan kadai wata ni'ima ce wata babbar baiwa ce wani abin a zo a gani ne akan sun ba razaka kuma dai shi Allah shi ne yake arzuta ku da abinci ya muku abincin da za ku ci kurani kaga anan kaddara shi halitta yi ya baka a komi an ƙari a ce akwai wani daban mai baka abinci ka bar Allah wayi ka wanda ke baka abinci in wacewa ya arzuta ku don shi ya samar da abin da za ka ce zama abinci gare ka wanzu an sa akwai abu da yamsa abincin dabbobi kai in ka cika rayu ba ka rayu ba kamar da mutum ya ka mutu to shi yayi abincin da zaka zama to maka abinci ya bi jikinka in ba shi ba ba maka haka ba wani saɓani a duniya babu wata ƙasa ko wani mai ilimi wanda ya taɓa cewa ko zai ce a tunanin shi a ilimin shi shi ya ƙirƙiri wani abinci a cikin abincin da ake ci babu bakin ɗan adam ya gama ya gama wani da wani wani irin ya gama sai ga mai zai bada ya je kubar ya gano shi ilimin kimiyya ba shi ne a yi bincike bincike da haka zaki ilimin kimiyya a abu ne dama abun haka ya ka'ida to bincike ilimin adam sai ya gama ya gama gama ya tsaye gami zai bada sakamako ka za ka ba samu ba shi bai Allah ne damin tsarin aka ba kaza kaza za ka samu haka tsarin yake ke babu wani abu daban yau babu kasa daya ta iliminta ko ilimi wanda zai iya ma tsaba ɗaya ta kun ilimi ne aka yi aka shiga wata laboratoire aka shiga wani aiki kurin aka fak aka wata ƙwaya sabuwa a duniya babu mai yi babu Allah shi kan shi kuma ya ka in baka ci baka mutu dole ka ci eh dole ka ci ko ka mutu baka ci ani mutum ne ba ina kare ci ne eh dole ka ci shine rayuwarka wannan wannan abin da Allah ya wannan makon bayo ya halice ka kuma abincin shi ya halice shi abincin zaka ci shi yanka haka sun mai mitukun kuma Allah shi ne ke amsar yi lokacin ya yi duk duniya ba mai gama ga inda ga inda rai yake ba kuma gama ga inda yake sai dai an gade ta ta tsaya ko kwallo ta tsaya ci akwai saura ya tsaya kaf shi an kare shi kenan ba za ga inda ya tayi ga an gaishe babu amma akwai mutuwa kuma ko ina mutuwa ake ba ci anan an cika ilimi an cika ba akwai an cika wata kasa ba shi wani daki laboratoire a ce a a can ba a mutuwa rai bai huta babu kuma ana kallo mace tana da ciki ana nana kuma ga ɗaya harin motsi zukur kuran fak ya harin motsi kuma rai yaro ana ga harin motsi shi ma ba sama a ina ki ba mai gaya ma ga yanzu ana ga zuciya na motsi daga ina gurin gizawa ana bincike inirjin na kwalluwa ta ɗaikun zuciya tana buga daga ina gizawa ba mai gama shi ne rai rai shi ne inirjin daga samun taƙi ake zuciya ya gata shi na ƙari shi yake ɗauke rai kuma ya bada duka wani kuma Allah ya gwada muku a duniya ta yi kiyama ta hanyar annabawan shi ya gwada yadda bayan an mutum a rayu kuma a gidan kama da ya nawa kai ko kakonta an tashi kodin an ce an kai turkita na kuda ta ahu da sabo kamar kai a gidan kama shayi kullum yi aiki ta baka aka kullum ayi kwallo ana busa rai a gidan kama a gidan kama na busa rai ana abu na hili na maganar rai gashi na abu ne aya ce ta Allah shi ke kare shi yayi a cikin a gangan cikin kamar abu ne suke matare don ne kai kashi ka ga tsutsa iri iri a ciki da ba gani ma dai a cikin akwai rayuwa rayuwa daga cikin dan wakunan shi a ta kullum mutum adam wallahi duk yanda adam ta gaba kan ilimi mai imani imanin sai karuwa kullum kana bin ka bintaka ka binciki kanka ka binciki kasarka samanka ko ka bincika aya ce ta Allah wallahi ko ya baka aya ƙara sanin girman Allah amma ka bi imani da imani kuma tun da kawai karanta kullum abin da na cikin kullum masu rai a cikinka wanda su ke rayuwa ba ka iya lissafi illa kullum an gwada da na'ura ya a gano su gano ga ana kallo ga sana amma yi daga bagani amma da ilimin shiga laborator ko aka sa cikin cikin radiyo ya ta saka wani wani ɗaki da a jira baka suna ganin abin ga halittun ga sana amma an ba na'ura ba ido bai gani amma kai mu da mun imani abin haka yake ciki a takaice kenan dai wannan kenan Allah haƙƙi gare shi na bauta magana kenan almuhimmi kenan Allah yiwon ni'imomin nashi ne shi ya yi ya ba ku ci kuma shi zai amsharin ku sun ba yi kun bayan mutuwa shi ke da ikon rayan haka nan mai wannan ikon shi kamata a saddaka a kaɗaita da ibada da Allah ya jiro wannan aikin na halittawa ciyarwa kashewa rayawa ya ce hal min shurka ikum man yaf'alu min zalikum min shay'in wannan abin da aka jiro kaf a cikin abin da kuke bauta wani ba Allah ba akwai wani mai wani abu min zalika min shay daga halitta akwai mai halitta banda Allah babu akwai mai halitta banda Allah babu akwai mai kashewa akwai mai rayawa duk wani Allah tambaya akwai mai wannan aiki ma'ana jawabi babu sai Allah kura haka yana la ilaha illallah yace subhanahu subhanahu wa ta'ala amma shi da haka yana Allah ya tsarkaka Allah ya girmama ya huce ya fi ƙarfin a gama shi da wani girman Allah ya huce a gaba shi da wani magana kenan kurin ci gaba
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس Allah ce ɓanna ta bayyana hali ƙarara wanda duk da mun ji matsayin Allah game da halittu game da bayi amma ga halin mutane ce ɓanna ta bayyana a saman ƙasa da cikin teku ɗan adam babu inda bai ɓanna a cikin ruwa yayi a ƙasa man ƙasar yayi zuma ko za su yi watanni a cikin ruwa to da na cikin ruwan ala ya tabbatar da halin ɗan adam ɓanna a saman ƙasa da cikin nakata da saman teku ya ɓanna shi ta bayyana kuma da illar ɓanna shi da allah ta lizikan ba'adar lazi aminu allah kenan yana kama bayi da wata musiba a saman ƙasa ko a cikin teku dalilin ɓannarsa a wannan wurare yanwa cewa samun hari wani bala'i Allah yana wa bayi don ya jarrabe su kuma ce dalilin wani aikin alakin wani jarraba kama shi ake cewa ɗan adam fajiri iya sabon ɓanna a saman ƙasa saɓan Allah iya sabon ɓanna a saman ƙasa da bala'i ruwa cikin sai bukari a cikin sai musulun wata ran an ɗauko da wata gawa sai mutane ta ce masu habbai mustari wa mustarahu min suka ce ya rasulullah wani mustara wani mustara min annabi ce wanda ya huta da wanda aka huta da shi sai ka ce musu al'abdul mu'min bawa mai imani ya stari min nasibin duniya wa azaha ila rahmatullah ya ce abin da na kama gane wanda ya huta shi ne bawa mai imani shi in ya mutu ba mutu da bawa mai imani ya huta da wahalar duniya da cutarwar duniya ya koma zuwa ga rahamata Allah shi ke mutuwa ta yi alkhairi ya huta da bala'i in kwasan duniya problem ne din da kai kasa ne shi duk mawadata ka duk halinka kullum akwai matsala imma a cikin gida imma a cikin iyalai imma abu da zai bata maka iri iri kuma sa ka ce damar mai imani kullum shi mai imani in dai har zai bar duniya ganin matsayin shi sai ya tabbatar an tabbatar mai inda za shi haina ku kuke za ta da hankalinku ina majar a ce ina da a mace specialist a kawo bada kuna neman kai mutu shi mutu ya tesu in dai mai imani tabbas daga annabta idan mai imani ya mutu ya huta daga wahalar duniya ya huta ya koma zuwa ramata Allah ya ce amma wala abdul fajir shi bawa mutumin banza ya starihu minun ibad wani bilad wa shajar waddawa amma mutumin banza in ya mutu annabi ce mutu bayan Allah sun huta daga sharrin shi zai ja mata bala'i haka garuruwa abin da yake wakana a cikin al'umma na bala'i sun huta bai ja musu an huta an rage mutumin banza da wani zai sun zama bala'i da yawa bala'i da ake Allah ya samu mutane da bala'i a gari dalilin aiki mutum banza haka da ya mutu kun huta an yake muku wata guba a cikin an huta ya gari kenan ya huta da bala'i shi ya ce wa shajarwar dawam hatta itace wannan Allah ce bawa mutum banza ya sabon bala'i a saman ƙasa ita kan ko su idiya kuna da bana bala'i haka hatta dabbobi na ya kwakanta kenan ba mutumin banza sharri ne guba ce a saman ƙasa magana kenan eh mutumin banza guba ce a saman ƙasa mamin imanin ya mutu sa manzo Allah kenan wanda ya huta da wanda aka huta da shi wanda ya huta mai imanin aka huta da shi shine mutumin banza fajiri kenan kenan Allah ya ce Allah iya kama su da wannan bala'i da yake zawa a saman ƙasa ko a saman ruwa liyuziqahum ba'd allazi amilu dai ɗanɗana musu wani abu daga cikin aikinsu la'allahum yarji'un Allah yana aiko da musiba ko jarabawa ga bayi dan su komo daga wannan banna jara kenan akwai da bala'i shi ma wani darasi ne alasan ku ne yake a jarabe ku da kaza kaza ku yi don ku koma ga Allah ku gyara kayan mutuwa qul siru fil ard قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين Allah ce kula gaya musu siru fil ard ku yi bulaguro na buɗe ido a cikin ƙasa ku yawo duniya fanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qabl ka je ka ga yanda Allah ya da al'ummomi kafin ku ga gidajen adawan ga na samudawan ga gidajen fara'aunoni nan ga aka ce wurin wurin halaka da mutanen lu duk wannan wuraren suna nan ba labari ba ne ba shi kenan a takarda wuraren suna nan irin su gidajen namarud wanda namarud kuma tarihin shi ya rufi shekarar dubu nawa dubu biyu dubu yau gidajen iyanan inda daula shi na gwanda karshe yakin iraki gidajen namarud gidajen ana aka yi baskin amurkawa gidan kakansu na suka sauka na suka bal amurkawa gidaje na har yanzu da kwallo komi suna nan a gine nan suka bal da amurkawa lalata muru ta kewar wurare wa suna nan irin wannan wurare kenan kai je ka gani da idanka ya zama zo maka darasi gani wasu suka yi isa suka gwada isa da alfakari da shi kada ka sa kama abun kiyar ake suka yi suka ƙeta da ayoyin Allah amma ƙarshe sun zama labari gidajen sunan gidan kallo-kallo wurin yawon shakatawa Allah ce kenan ku yi tahiya saman ƙasa ku diba fanzuru kai fa kan aqibatu alladhina min qabl to ku karshen al'ummomi da suka zo kafin ku kan akfaruhum mushrikin wanda mai yawan su mushrikai ne haka Allah ga mafi yawa dama haka ne
فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون نعم تنزل ما بين ذي من جبال أمركم Allah ke kira duk ana magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam fa wajhaka lid-din al-qayyim ka tsaye da huzukarka zuwa ga addini mustaqim wanda babu shirka a cikin shi kenan kira ne zuwa ga tauhidin Allah kada ta Allah da ibada kura wannan kira da Allah yayi amma wannan kira min qabl an yati yawm la marada lahu min Allah ana wannan kiranka ka koma ka gyara ka koma ga Allah shi kadai ka hin wunin da idan ya zo idan Allah ya zo da wannan wunin ba mai iya mai da shi ba mai shi a ƙara rana a ƙara kuni awa ɗaya a in ya zo kunin ya zo kuma Allah ke zauwa da wannan wunin mana wunin kiyama na kenan kira ne kahin ƙarshen lokaci a yi ƙoƙarin komawa zuwa ga Allah da wannan rana in ta zo ba ƙara da ba ƙara lokaci ko da ɗaya ne ta ce yau ma'ifin ya sadda'un ya sadda'un a wannan rana ake rabuwa ta haƙiƙa fariƙun fil janna Allah samu na ciki gurgun fi sa'ir can gun wasu yana gidan wuta Allah ke rabu kinan ya shirya rabuwa ta hakika kinan kayan wannan rana a yi ƙoƙarin gyara a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ci gaba من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون نعم الله يتعلم من كفر fa'alai kufuru wannan kira da aka yi na ta Allah da ibada a koma ga Allah kayan taɓaci kayan ƙarshe cetodun wanda ya kafirce ma Allah mana ya fita da ce ma Allah fa'alai kufuru kafircin shi shi ya shafa sakamakon a kan shi yawa ko tsaya ba yi ma Allah tsaya ba kan shi ma tsaya mana amala salihan duk kuma wanda ya amsa ya yi aiki na gari wanda Allah ke so shi ma ba wani baiwa ba Allah baiwa ba wani baiwa ba fali an fusin yan hadu ko suka yi imanin ma kenan kansu gama shimula ta alkhairi Allah samu cikin masu imani
ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين to Allah subhanahu wataala ya kuma hukunci ya ga mana haka da yajzi alladhina amanu wa amilu salihati min fadli Allah ya mana wannan shirye suwa ya dora maka wannan hanya yace dan ya sakawa masu imani da aiki nagari min fadlihi daga cikin fadalashi ke wannan Allah shine yaso dan ra'ama gabayi ya musu wani tattalin fadala domin kuma fadala shi ne gidan aljanna wannan allah ne ya so daga cikin fadalai ba dole ba ne ba shi ya ɗora ma kan shi wanda ya aiki na gari ya ba shi gidan rahama gidan aljanna wannan fadala ce ta allah ya yi don kurin kyautata wa bayan shi masu biyayya kenan don ya sakawa waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na gari na kullum cewa sharaɗin imani a yi aiki na gari sharaɗin aiki na gari imani ba sa rabuwa halisan sawa ba a sanar da imani kuma aiki na ka yi aiki na ƙwarai kenan wanda Allah ya yarda shi kuma shi kullum mahimmancin bawa mai neman sakamako a wajen Allah subhanahu wata'ala ya yi ƙoƙarin neman aikin da Allah ke so dan bawa a karan kanshi ba yadda za a iya sanin me Allah ke so na Allah bai magana da kai ko da wani yadda manzon da Allah ya da duk mai san aiki na gari dole ya ɗauka a hanyar wanda Allah ya aiko ya karantar da mu da dokokin Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine muhimmancin kenan bin Qur'ani da sunna Allah mana katari akan haka yace innahu la yuhibbul kafirin domin shi Allah bai san butulu mana bai san kafiri kenan mai imani Allah yake so mai san samun soyayya Allah sai da ke dole imani Allah ta musu masu imani
ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون نعم ومن آياته iya daga cikin ayoyi na gano ko sanin kudura da hikima ta Allah subhanahu wata'ala ta shike tasarifin komi an yusilu riyah mubashirat Allah yana aiko da iskoki yace iska daban-daban yan uwa iska ta nasin Qur'ani tun tafsirin magabata ta nika yin bature kan shi waye ya gano da magana gama iskoki da samu ta hanyar wani iska suka ta tare da nan tuni malamai na addini sun san da haka ta wannan hanya domin wannan magana cewa iska da Allah ke hadawa daban-daban ce tun a shiga shi tun farkon musulunci na kan ibn misali ya ka masu ganin cewa ma ana cewa magana a sun ce ai in ana ruwa daga teku ruwa yake takawa kuma hama mutu ce maka ka hurta kace ruwa daga teku ruwa teku wa wuce suka mana ce wai ga mutane ai ka ce tun da ana kaza wai masu cewa wai ana hadiri ya gamuwa ne su kudi suke gamuwa a yadda teku shi yake ruwa kamar ka ce ba Allah ke ruwa ba sai wannan kwanci hankali waye iskan wa ta ruwa iskan wa gama ta ah wata ƙasa ta gama iskar ƙasa ta iskar ta oxygen kingdom gaske da waye duka Allah gaba Allah kan shi ai hanya ce da Allah ya tsara kai in za a halice ka Allah ka san wani kwai babar mai adam da ƙasa ko amma da Allah ya shirya kayan shi sai an gamu namiji da mace wani abu guda biyu ya haɗu da kwanta da halitta ta namiji ko su haɗu a samu mutum shi kai wannan kace ga hanyar samu mutum adam da manzo mutum na kace kace Allah ba Allah mutum Allah ya kai shi da makan shi wannan ma hanyoyi ne ko mutum ya gano ashe ana samun ruwa ta haduwar iskoki su barbari juna ta nuna ba cikin majin ne ke barbari juna ta nan sai a samu ruwa ta wannan iskoki su gabashi da kama hajin ta hanyar iskoki da Allah ke turawa ya aka ce yan wanda ce Allah iya asko da iskoki su ba da bushara ta samun ruwa daga ta ga zaman kadiri har zarwa daga an fara murna cewa ga ruwa ya zo zai zo yace mubashirat suna ba da albashir cikin ni'ima ta Allah ta ruwa wani yuziqakum min rahmatihi Allah ya gama wannan iska shirya ta zai ɗanɗana muku wani abu daga cikin rahmashi wani tajiriyar fulku bi amri wani tabtakun min fadali kuma Allah ya tsara ruwa ko teku don jirgin ruwa ya rinka tahiya a saman teku kuma tahiya da umarnin Allah Allah ya sauƙaƙe wannan jirgi ke tahiya a saman ruwa ya ɗauko ta dubu nawa ba magana ta tsawon ta dubu gada ba a yi nan jirgin mai ɗaukar kwantina dubu shirin ba ta dubu ishirin ba ba ta ishirin ba kwantina dubu ishirin ki ɗauka jiki guda biyu kwantina kwantina dubu ishirin ki ɗauka an yi nuna wanda ya wuce mai kwantina dubu goma shakara ko dubu goma shakara sun ce zasu yi dubu ishirin ba da mai saura ne wannan kwantina cewa amma ka zo ka faɗa ka ganga ɗaya za ka lime za ka sha ruwa ka jawo dutse ya lime amma Allah ya wani shiri gaban zaɓe an tsora kurin bai nutsewa duk yau na abu duk yau ne wannan wani abu ne Allah ya sauƙaƙe ya bada wannan dama ga teku don Allah ce me ya Allah kuma ce wani tabtagu min fadale don ku je neman fadala ta Allah har yau cika ban da kai babu hanyar raba ni'ima ga duniya ko ina kamar hanyar teku ta don ku nemi fadala ta Allah wala'allakum tashkurun karshen al'amari abin Allah iya nema ku gode ma wa'annan nimomi na Allah Allah samu cikin masu godiya lokaci ya lafiya fatan sama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina subhana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته